أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan darasi na mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi ko ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wato wannan shine darasinmu na ko zamanmu na ɗari da hamsin da ɗai kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar da 'yan uwa suka sani littafi na farko littafin دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب نا الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبيكما للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي درس مدي قباتا mun kai ƙarshen mas'ala ne ta ɗari shida wato da biyu kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid to a aya ta wato saba'in da ɗaya kenan bayanin da malam ya kawo a yau kuma da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi ne a cikin littafin tafi uyi hamil tirab an ayatul kitab domin shine ya kawo ayar da take akan jerin ayoyi domin shine ya kawo aya ta wato 94 da kuma ta 97 shi kuma cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid yanzu sai an kai aya ta 102 ne sannan zai sake dawowa kina yanzu aya ta 94 ita ce take akan layi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to a mas'ala ta ɗari da biyar a ƙarƙashin aya ta 94 a cikin littafin daf'o'i hamil qirab an ayatul kitab مع الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين ما لن يتي قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا بأبن دي حنا متانيسي إيماني إذ جاءهم الهدى لوكتن دشريا تزو مسو إلا أن قالوا فاتي سنتي أبعث الله بشر الرسول ينظر الله يرسى وند ذي تورو سيواتو منزو يتورو متون يزمنتو منزو ينظر الله ذي تورو متون manzo su ganin su bai dace mutum ya zamanto manzo ba wato suratul isra aya ta 94 wanda kuma Allah ya musu raddi a ayoyi daban-daban ga mala'iku ne suke rayuwa a bisa doron kasa da Allah sai ya turo musu mala'iki amma idan aka turo mala'iki kace ba za ka yi biyayya ba kenan wani zai yi imanin ya girman mala'iki saboda girman sa ba wai imanin ya yi niyya bane kamar yadda mutane suke bin dokokin da aka shimfiɗa na ƙasa saboda akwai 'yan sanda da mobile da jandarma da kuma sojoji wanda ga bindiga ga kulki kaga ko kace ba ko kace ka yadda ba yadda Allah da Annabi bace ina fata an fahimci ne kidan ba yadda ce ta gaskiya ba kidan kaga dole ne ya saka yadda to kaga an ka turo mala'iki wannan kuma ba zai sa mutane su da su abin gaba amma sai a turo annabawa ba su da mulki galibi in ba su annabi Suleiman ba ba su da kuɗaɗe ba su da wani abu wanda ya bi su ya bi su ne don Allah an gane ko amma mai kuɗi ana bin shi wani lokaci don kuɗinsa ko don tsoron shi ma yana iya kare kansa da dukiyarsa kinan ya nemi yadda zai yi nemi mafita kuma mai mulki yana da jami'an tsaro ko yana da masu tsaronsa da kuma bataliya wanda zai iya turawa ta ƙari da mutum ko ta wulakantar da shi shi yasa sai a bi su ba don Allah ba wannan shi yasa gaskiya take farawa a hankali sannan daga baya ta yi ƙarfi wallahu ta'ala alam malam yace to hadhihi al-ayatu wannan aya yadhharu ta'aruduha yana bayyana ne kamar ma'anarta a ce ta ci karo da ma'a qaulihi ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma mana annasa an yu'minu ba abin da ya hana mutane su yi imani id ja'ahumul huda lokacin da shirya ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum sinumi gafar ubangijin su illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin sai in wato ba a ce illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin sai sunnan waɗanda suka gabata ta zo musu an gane ko malam yace to wa wajhul jam'i abin da yasa za a hada waɗannan ayoyin ta fuskar da za a bi an gane ko annal hasra wato shamakancewa da aka yi fi ayatul isra'i a cikin suratul isra'i hasrun fil mani'il adi ma wato al'adi al'adi shine cewa wato an sha makance ne a cikin abin da ya hana al'adi na al'ada an gane ko wal hasra sannan shi ko sha makancewa katangewa an gane ko fi ayatul kahfi a cikin suratul al-kahf fil mani'il haqiqi wato ga mani'i ne wanda yake haƙiƙi wanda yake tabbatacce ya tabbata wa idahuhu malan yace to abinda zai sawar mu samu ba da amsa akan wannan huwa ma zakarahu ibnu abdussalam shine abinda ibnu abdussalam ya faɗa na fata an fahimci ne wanda ana kiransa sultanul ulama ana kiran shi sarkin malamai wanda sun samu sabani da shi da wani sarki a zamanin sa a ƙasar misra a abinda sa kiran shi sultan kenan yace sarkin yace ga yadda za a yace a'a sarki ba haka za a yi ba kai ba za ka yi wannan ba domin baka cancanta ba to ashe sarkin an samu tarihin ashe shi bawa ne har yanzu shugaba to kuma masu shi suna bin shi bashi kinan kuma bai son ya bada su malam yace shi malam yace fatawa guda ce zai masa ya bada kuɗin bautarsa a matsayin shi na bawa ya biya waɗancan sannan ma ya tabbata a matsayin ɗa to ya so malam yayi cewa cewa malam yace ba zai yi ba to shikenan suka samu sabani yace malamin ya bar masa garinsa ko kuma wurin suke cewa ko shine malam ya ga dama ya bar garin dan ya ga zaman su ba zai yiwa ba wasu ka ce ba sarkin kamar ina ganin in ban manta ba kissar sarkin da yace ya bar garin sai ya hau jakinsa ya bar garin mutane da dama waɗanda suke mutane masu daraja sai suka nemi za su fita su bar garin su ma to shine sarkin ya yi gudu ya je ya taro shi ya nemi shiga fara kuma ya biya waɗannan kuɗaɗen tunda shi a matsayin bawa ne ya zanta sannan kuma ya ci gaba da harkokinsa to daga nan sai aka sanya masa suna sultanul ulama kamar malami ne wanda yake shugaban malamai ko kuma a ce abin da ma'ana dai mutum ne wanda yana da mulki bai ji tsoron mai mulki ba ya nuna masa karfin gaskiya ya fi karfin mulki karfin gaskiya kuma ya fi karfin kuɗi da dukiya da kuma jami'an tsaro to daga nan aka sanya mishi suna akwai wani littafi da wani malami ya rubuta na manta sunansa al-islam bainal ulama wal hukam mutum ya karanta wani littafin zai ga fa'idodi da dama to ala ayyata hal izzuddin abdussalam sultanul ulama yace min anna ma'ana ayatul kahf abinda ake nufi da ma'ana aya ta cikin suratul kafi wa ma mana annasa ba abin da ya hana mutane min an yu'minu su yi imani illa anna Allah inna anna Allah sai sai cewa Allah arada an ya'tiyahum sunnatul awwalina yazo musu daga wato sunnonin mutanen farko al'ada da ta zo mu mutanen farko yadda Allah ke gudanar da al'amuransa min anwa'il halaki fid dunya na nau'uka na halaka na duniya aw ya'tiyahumul azabu qubla ko ko azaba ta zo musu gaba da gaba garin da garin fil akhir ta tashin alkiyama malin yace to fa akhbara Allah ya bada labari annahu arada an yusibahum ahadul amrayni kenan yana son ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya same su wala shakka malin yace to babu shakka anna iradatallahi cewa irada ta Allah abinda Allah ya so mani'atun min wuqu'i tana hanawa daga abkuwan ma yunafi muradahu an gane ko wala shakka anna iradatu Allah mani'atun min wuqu'i ma yunafi muradahu kenan abinda Allah ya so yana hana abkuwa abinda yake kore abinda Allah yake so in Allah bai son abu to ba zai yiwu ba abin nan ya tabbata duk abinda Allah yake so ya tabbata kuma sai ya tabbata kenan idan ya zamanto Allah ne bai son abun ya abku to za ta kore abinda wato ma yunafi muradahu abinda zai cin karo da abinda Allah yake so kenan muradahu ne yana damiri shi kuma zuwa ga Allah فهذا حصر في المانع الحقيقي wannan haƙiƙa ne tabbas tabbas haƙiƙatan in Allah ya ce wato bai son abku ya abku to zai kore dukkan abin da zai sawo wannan abin ya abku don ba wanda sai hana Allah ya tabbatar da abin da yake so malam yace to fahaza hasrun fi mani'ul haqiqi wannan shine mani na abin da ya hana tabbas ya anna Allah huwa al-mani' fil haqiqa domin Allah shine hana abku wannan abin an gane ko wa ma'ana ayati subhanalladhi asra kenan ma'ana aya wadda ta zo a cikin suratu subhanalladhi asra suratul isra'i aya ta dai kenan wannan sura da muke cikin ta wadda tace wa man annasu an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula annahu ma mana annasa min al-iman ba abin da ya hana mu mutane imani illa istighrabuhum sai mamakin su istighrab mamakin su anna Allah yab'athu rasulan min al-bashar cewa Allah ya turo mutum manzo eh wastighrabuhum lidhalika mamakin da suka yi lesa mani an haƙiƙiyan ba shi ne ba mani na haƙiƙa wanda ya hana su bal adi adiyan na al'ada ne ya zuzu takhallufuhu yana yiwa wannan mani din ya zamanto takhalluf bai zo ba yayi jinkiri kenan fa yujadu al-imanu ma'ahu sai a samu imani bi khilafil awwali sabanin na farko kenan na cikin suratul kahfi mani ne haƙiƙi ba adi ba kenan bai yiwa in Allah bai so abu ya kasance amma wanga ma ne adi ne mutane na son ka taru suna cewa ya za yi Allah ya turo mutum manzo wani daga ba sai ya tsaya tunani ce kai ya rayu ma Allah ya turo manzo mutum ba matsala bane malam yace to bi khilafi al-awwali fa huwa haqiqiyyun shi ma ne na farko haqiqi na la yumkinu takhallufuhu bai yiwa a ce wato yayi jinkiri ma'ana an saba mishi wala wujuda wala wujudul imani ma'ahu sannan kuma bai yiwa a samu imani tare da shi bai yiwa a ce Allah bai so imani mutum ba kuma yayi imani zakara hadal jam' malam yace wanda ya kwadi wannan hadi sahibul itqan wato mai itqan fi ulumil qur'an shine imamu suyuti kenan wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wata'ala kenan sai zamanto nan mani a cikin suratul isra mani ne adi wancan kuma mani a cikin suratul al-kafi mani ne haƙiƙi kaga sai ka bambanta su in baka san mani mani ba kaga karatunka yana buƙatar sai ka san waɗannan domin ka tunkari wannan to wannan ita ce mas'alar da malin ya kawo a ƙarƙashin wannan to amma abin da zan ƙara shine cewa kenan shi mai al-itqan tana yiwa shine ya ɗauko wannan daga shi Izzuddin Abdulsalam Sultan Ulama domin shi mallam ba ya faɗi wannan ba ya faɗi cewa ma zakarahu Ibn Abdulsalam amma bai faɗi cikin littafin sai ce Imam Suyuti ya faɗi wannan amsa din kina ya nuna tana yawa malam ya ciro ne daga wato al-itqan fi ulumil Qur'an amma mai tahqiqin wannan littafi wato tahqiqa Ahmad Muhammad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi shi da yazo inda malam yace wa idahu huwa ma zakara Ibn Abdulsalam an gane ko yassato alama ta biyu kenan kadiba karkashin littafin alama ta biyu yace fi kitabihi fawaidun fi mushkilil qur'an an gari ko akwai littafi da ya fawaidun fi mushkili alquran wanda littafi ne wanda waɗansu malamai suna ganin ba shi malam ya rubuta shi ba suna ganin kamar wato yana bayani ne ɗalibansa suna rubutawa kenan kamar ya keɓe wani lokaci ne kan magana irin waɗannan ayoyin sai zaman to ɗalibansa ne suke rubutawa domin wanda sun kai taƙiƙi littafi suka ce ga alamu ba rubutu bane don galibi abin da malami ya rubuta ko mutum ya rubuta ba ɗaya yake da abin da yake faɗa ba domin abin da zaka rubuta zaka tsaya ne ka tsara ka shafe ka gyara amma abin da kake faɗa baka da wannan lokaci illa galibi zaka iske mafi yawanci rubutu ya fi zamantowa daidai bisa ga abin da mutum yake faɗa a ka saboda wani lokacin matsayi yake yana so ya faɗa abu tana yiwuwa lokacin bai zo ba amma in rubutu ne kana iya shafewa amma akwai mutanen da Allah yake musu bai wadda abin da ma suke faɗa wani lokacin ya mafi abin da suke rubutawa wani sai ka iske Allah ya bashi karfin rubutu da karfin faɗa wani kuma sai ka iske a'a wato Allah ya bashi karfin rubutu amma wajen magana babu baki wani kuma suka iske ya iya a wajen bakin wajen magana yana da amma wajen rubutu kuma ko bai iya rubutu ba ko in ya rubutu rubutun bai yi kyau bai bisa ga abin da yake faɗa fasaha shi ta baki ta fi fasaha shi ta rubutu wani kuma Allah ya haɗa mishi biyu shi yasa ma ɗaya daga cikin malaman hadisi na Saudiya in ban manta ba da ake magana kan Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da aka kawo kansa irin bayanin da malamai suka yi kan shi yace lisanuhu aqwa min qalami wato bakinsa ya fi alƙalminsa ƙarfi ma'ana abin da yake faɗa a ka ya fi wato karfi bisa ga abin da yake rubutawa saboda mi saboda kwakwalwar shi tana tuna abubuwa daban-daban kuma yana da larabci ne mai karfi kuma Allah yana taimakon shi duk lokacin da yake son kawo abubuwa suna zo masa kwarai da gaske shi yasa ma zaka iske littafin da ya rubuta na Adwaul Bayan in ka kalli Al-Azbun Namir duk da yake dama ya faɗa a cikin Adwaul Bayan manhajin sa zai bayanin Qur'ani da Qur'ani ne kuma ya bayanin hukumce-hukumce na fiqhu amma cikin wato in ka dibi Al-Azbun Namir wanda ka saka sai ne aka samu yan kadan waɗanda suka yi saura waɗanda aka samu na malam ba samu dukkan tafsirin saboda yayi masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama aka yi shi gaba daya wanda kuma yayi na biyu ne ina ganin gobe da malamai suke cewa yayi na ɗaya na biyu ga na uku ne Allah ya masa rasuwa to wannan zaka iske can yana tabo komai da komai ya kawo hadisai ya kawo tafsiri ya kawo ayoyi ya kawo mas'aloli na lugha duk aka sai ka iske yafi fadi to amma da yake wannan wajen rubutu kuma bai yi wannan alƙawalin ba amma dai ga zahiri abin da yake faɗa da bakinsa lokacin da yake karatu sai aga kamar yafi karfi fiye da abin da yake rubutawa to wannan shi ne abin da yake son in dan ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala da malam ya kawo to sai mas'alan mu ta gaba har yanzu dai cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 106 domin ita take akan jerin ayoyi a aya ta 97 a cikin suratul isra malam yake cewa qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum yawm al-qiyama za mu tayar da kafirai ranar tashin alkiyama ala wujuhihim akan fuskokin su umyan za mu tayar da su suna makafi wa bukman da kuma wato bebaye an gane ko wa summan kuma suna kurami umyan jam'i ne na al'a'ma mace kuma sai a ce mata amya'u bukman bebe jam'i na abkamu mace kuma sai a ce mata bakma sannan kuma summan jam'i na asammu mace sai a ce mata samma an gane ko to duk da yake abin da yake bai da wurin da za a huda shi wani lokacin ana kewa wato abin nan sakhratun samma wato dutsi sai a ce kurman dutsi ko kuma malaman zauri su wani lokacin su ce fat dutsi dutsi ne wanda yake babu inda zaka duba ka gane abin ga sumulmulu yake ta ko ina to malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja yadullu zahiruha zahirinta yana nuna cewa ala annal kuffar kafirrai yub'athuna yawmal qiyamati za a tada su ranar tashin alqiyama umyan suna makafi wa bukman da kuma bebaye wa summan kuma suna kurami wa qad ja'at ayatun ukhar wadansu ayoyi sun zo daban tadullu ala khilafi zalika wadanda a zahirin su suna nuna sabanin haka ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala asmi' bihim kai mamakin jinsu wa absir kuma kai mamakin ganin su su kafirai kenan wa absir bihim ni an shahibihim din wato kenan zaka kaddara shi a larabci ba a cikin qur'ani ba yau mai atuna na ranar za su zo muna kiran kai mamakin jin kafirai da garin su kiran ku ga wannan ba makafi bane sannan kuma ba wato kurame bane suratu maryam aya ta 38 waka qaulihi da fadar Allah subhanahu wataala wa ra'al mujrimuna nara mujrimai masu laifi kafirai za su ga wuta fa dhannu za su tabbatar da cewa nan ba zato na ba annahum waqi'uha su za su fada a cikin ta su afka a cikin ta suratul kafi aya ta wato 53 kaga an ce sun gani kenan ku ba zancen makafi bane domin makahu baya gani waka qaulihi da fadar Allah subhanahu wataala rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah ranar tashi alkiyama kafirai a cikin suratul sajda aya ta 12 za su ce rabbana ubangijinmu absarna mun gani wa sami'na kuma mun ji farji'na Allah ka dayar da mu duniya na'mal salihan mu aikata aiki na gari wanda kuma ƙarya ce suke yi ko an dawo da su ba za su aikata aiki na gari ba Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun shi yasa Allah ba zai dawo da su ba Malam ya ce to wal jawabu amsa an haza daga wannan bin aujuhin akwai fuskoki daban-daban da malamai suka bada amsa. Alwajhul awwalu fuska ta farko ko amsa ta farko huwa mastazharahu Abu Hayyan shine abinda Abu Hayyan ya fi wato rinjayar da shi. Ya karfafa shi kenan. Min kaunil muradi abinda ake nufi min ma kira daga abinda an ka ambata haqiqatuhu haqiqanin shi kenan ba sa za a tayar da su makafi kuma bebaye kurame hakikatan wa yakunu zalika fi mabda'il amri malai yace kenan wannan za a tada su ne a cikin farkon al'amari kamar da shi Abu Hayyan yace kenan thumma yaruddu Allah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya maido musu yaruddu Allah ta'ala ilaihim absarahum Allah ya maido musu ganin su wa nutqahum da furucin su na magana wa sam'ahum da jinsu fa yarawna nar sannan su ga wuta wa yasma'una zafiraha su ji zafir rurinta an gane ko ko taratsinta wa yantiquna bima haka Allah ta'ala anhum sannan su bayi su yi furuci su yi magana da abinda Allah ya faɗa wanda za su faɗa kenan abinda Allah ya kaito da gare su fi ghairi mawdu'in wanda bai ke ba wuri ɗaya ba Allah faɗe da abinda za su faɗa a cikin zata alkiyama wuri daban-daban daban-daban daban kenan wannan nakal na malam yau daga wato Abu Hayyan at-Tauhidi cikin tafsirin sa Al-Bahrul Muhit wanda akwai Bahrul Muhit cikin ilimin usul fiqh akwai Bahrul Muhit cikin ilimin tafsiri to shi Bahrul Muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi shine a cikin wato tafsiri ina fata an fahimce ni to wannan na farko kenan kenan sai shi ya ɗauki wannan mai taƙiƙin wannan littafi ya ce baharul muhit in ka diba sannan kuma wa huwa qaulul hasan an gane ko shine qaul na al-hasan in an ce al-hasan galibi cikin littafan tafsiri ana nufin al-hasan al-basri wanda tabi'i ne wanda kuma matar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ummu salama ita wato ta yi rikonsa malam mai tahqiqin wanda littafi yace wanzur tafsir at-tabari kadibi tafsiri na tabari kenan karkashin wannan aya kenan ina tunanin nan yake zance wa tafsiru thalabi da tafsiri na imamu thalabi da kuma zadul masir na ibnul jawzi ba ibnul qayyim ba akwai ibnul jawzi akwai ibnul qayyim to ibnul qayyim al-jawziya shine dalibin shaykhul islam ibn taymiya wannan kuma ibnul jawzi wato shi kuma wato abin nan mai littafin talbisu iblis wanda ya zama a kasar bagdad shi ko wadancan sun zama ne a dimashqa wato a kasar sham kenan ko mu ce a kasar suriya ta yanzu zadul masir cikin littafin sa zaka iya karawa ka kara bincike tunda shi malam ya kawo abu hayyan to kafin ma abu hayyan kina akwai wanda sun gabace shi malam yake cewa to kuma ba dole bane malam bai san su ba tana yiwa wani littafin da yake a hannunsa kenan a gurguje tana yiwa malam zai iya duba tunda ba tafsir ibnu jarir tabari amma malam bai sani ba ko ko tafsirus sa'alabi ko abin da ya kama da haka alwajhu thani fuska ta biyu ko amsa ta biyu da malamai suka basuwa annahum la yarawna shay'an yasurruhum abinda ake nuhi za a tayar da su makafi ba za su ga wani abu ba wanda zai faranta musu da rai wala yasma'una kadhalika ba za su ji wani abu ba kenan kadhalika haka abinda zai faranta musu da rai wala yantiquna bi hujjatin ba za su yi furuci ba da magana kenan kama annahum kanu fi dunya kamar yadda suka kasance a duniya la yastabsiruna ba sa ganin gaskiya wala yantiquna al-haqqa wala yantiquna bil haqqi ba sa furuci da gaskiya an gane ko da ko da sun yi furuci da gaskiya wani lokacin don saboda biyan bukatu su ce don sun ga tana gyara suna suka ce gaskiya ce ko kuma su faɗa ba dan Allah wala yasma'unahu kuma ba sa jin gaskiya ko sun ji ba sa aiki da shi fahimta kenan ba sa fahimtar abin kuma ba za su fahimce shi ba fahimta ta gaskiya malam yace to wa akhraja wa akhraja zalika wanda ya fitar da wannan ibnu jarir ka ji malam ya kawo ibnu jarir gashi nan ibnu jarir ya fitar da wannan wa ibnu abi hatim da ibnu abi hatim an ibn abbas daga ibnu abbas wa ruya malam yace to kuma an yi riwaya wannan aidan anil hasan daga al hasan gashi nan shi ma ya kawo shi ma malam kama da karhul alusi kama yadda imam al alusi ya faɗi wannan a cikin tafsirin fi tafsirihi a cikin tafsirinsa ana kiran shi tafsirul alusi fanuzzila amma ba sunan tafsirin su tafsirul alusi ba kamar yadda ake danganta tafsirin zuwa ga wani tafsirin yana da wato sunansa na daban yace to fanuzzila kamar yadda ake cewa tafsirut tabari sunansa jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an malin yace to fanuzzila ma yaqulunahu sai Allah ya saukar da ya dauki cewa abinda suke faɗa wa yasma'unahu da abinda suke ji wa yubsirunahu da abinda kafirai suke gani ranar tashin alkiyama manzilatal adami kamar abu ne wanda babu shi bai da wani amfani li adam lintifa'i bihi saboda ba za su amfana da shi ba kama ta kaddama nadhiruhu ma yace kamar da irin wannan ya gabata mai tahqiqin wannan littafi yace kadiba cikin mas'ala ta bakwai a cikin wannan littafi kenan can wajen inda Allah subhanahu wataala yake cewa summun bukmun umyun fahum la yarji'un anan mas'ala ta bakwai an kawo wannan bayani in ban manta ba summun bukmun umyun fahum la yarji'un a cikin mas'ala ta bakwai kamar yadda malam ya ce mai tahqiqin wani littafi tabbas kuma ya kamata mu duba mu gani gashi nan summun bukumun umyun fahum la yarji'un a aya ta 18 a cikin suratul baqara a mas'ala ta bakwai a cikin wannan littafi to wannan ita ce amsa ta biyu kenan wasu suna ganin wani lokacin in sun fara ne za su tashi a makafi kuma ba sa ji kuma bebaye daga baya Allah ya maido musu da jin su da ganin su da kuma halussan su su yi magana da bakunan su kenan wasu kuma suka ce a'a ba za su ga abin da yake amfanin su ba an gane ko ko abin da zai faranta musu da rai ba za su ji abin da zai faranta musu da rai ba sannan kuma ba za su yi furuci da abin da zai faranta musu rai ba bai da wani amfani alwajhu thalithu amsa ta uku anna Allah Allah subhanahu wataala idza qala lahum idan yace ikhsa'u fiha ko koma kuna kaskantattu an gane ko ku yi kawaici in ji malaman zaure ku yi shiru wala tukallimun kar ku sake magana suratul mu'minun aya ta 8 wa qa'a bihim dhalikal ama to nan ne za su makamce wasammu da kuma kurumta walbakamu da kuma wato bebanta su zamanto kenan kura su zamanto makafi ko makahi su zamanto kurame su su zamanto bebaye min shiddatil karabi saboda tsananin alkarab bakin ciki wal ya'si da kuma yanke kauna min alfaraji daga samun wato sauki kenan da budi an gane ko to wannan kuma muna fatan Allah shi muna tsari da, da kasancewa cikin irin waɗannan mutanen duniya da lahira da mu da magabatanmu da bayanmu da kullum musulmin Allah Ƙala ta'ala, Allah subhanahu ta'ala ce wa waƙa alƙaunu alaihim, wato kalima ta tabbata a kansu, bi ma zalamu saboda zalunci da sun kake nan na kafirci, tunda su mumine ko da an sa usatul mu'minina a cikin wutar jahannama za a fitar da su. Fahum la yantiqun su ba za su yi furuci ba. Suratul Naml aya ta 58. Malam yace to wa ala hadha alqawli akan wannan fassara da waɗansu malamai suka tafi takunul ahwalu thalatha muqaddara. Kinan waɗannan al ahwalu thalatha muqaddara. za a kaddara su to anan sai ka koma cikin ilimin nahau ka karanci alhalu akwai halun muqarina akwai halun muqaddara akwai halun kaza akwai halun kaza nan da an ce halun muqaddara ilimin nahau na wai halun muqaddara ba ana nufin da an ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati zamu tayar da su ranar tashin alkiyama to umyan wa bukumun wa summa in an dauki cewa ana nufin za a tayar da su ne farkon al'amari sai ta zamanto halun ne muqarina hali ne wanda yake tare da su idan kuma an ka ce wato ba za su ji abin da ba za su ga abin da zai faranta musu dare ba ba za su ji abin da zai faranta musu dare ba ba za su yi ji furuci da abin da zai faranta musu dare ba shi ma wannan hari ne wanda muqari yana tare da su amma in an ka ce a'a zuwa gaba ne abin zai kasance to sai a ɗauke ta halun muqaddara hali ne wanda za a kaddara ta kenan wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim ba lokacin da an ka tayar da su ba muqaddarun zalika fi hali kaunihim finna lokacin da za a kaddara musu wannan shine lokacin da sun ka shiga cikin wuta an ka azabtar da su suka nemi cewa Allah subhanahu ta'ala ya sauƙaƙa musu sannan na wannan halin zai kasance gare su sai zaman to muqaddara ai ana nufin kamar mustaqbala abu ne wanda zai zo zuwa gaba to kaga idan mutum bai fahimci ma menene ake nufi da al-ahwalu al-halwa haliya ake karatun shi a cikin ilimin nahwu yadda an ce halun muqaddara sai ya ce hali ce da za a kaddarawa yayi gaba to yan uwa musulmi nan aka kai karshen suratul bayanin suratul al-isra a cikin littafin wato daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab kenan sai suratul kahfi yanzu zamu dawo ne kenan a cikin littafin as'ilatul qur'ani majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi shi kuma shine ya kawo sauran bayanai a karkashin wannan aya a karkashin wannan sura kuma a karkashin a cikin wannan sura a mas'ala ta 603 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala qala Musa alaihi salam ya aka annabi Musa yace li fir'auna yace ma fir'auna ko yace da fir'auna laqad alimta ma anzala haula'i hakika ka san babu wanda ya sabkar da waɗannan suratul isra'i aya ta 102 ya'ani al-ayat kenan waɗannan ayoyi hakika yace ma fir'auna ka sani ba wanda ya sabkar da wannan illa rabbus samawati sai ubangijin samai wal ardi da kasai basaira hujjoji ne bayyanannu jam'i ne na wato ki zamanto basira kenan hujjoji ne bayyanannu suratul isra aya ta ko kuma basira kenan suratul isra jam'i ne na basira kenan suratul isra aya ta 102 ya'ani bayyinatin kenan ana nuhin da basair hujjoji ne bayyanannu an gane ko ko hujjoji ne wa hujajin wa hujajan da kuma hujjoji wadihatin waɗanda suke a fili suke bayyanannu wa fir'auna lam ya'lam dhalik fir'auna bai da sani akan wannan li'annahu law alima zalika da fir'auna ya san wannan lam yaqul li Musa alaihi salam da bai ce Musa alaihi salam wa inni la adhunnuka ya Musa mashura ni ina zaton ka kai annabi Musa mashuran wato kana matsayin wanda an ka sihirci kaga wani lokacin ya ce ma annabi Musa sahir shi ya sihiri wani lokacin ya ce a'a hankalinsa ya samu tabuwa to dan an ce maka kai malami mai sihiri ne ko ko an ce maka kai ka samu tabin hankali ka kai mamaki an ce an sihirce ka baka sa abin da kake yi ba kenan annaba ma an gaya musu wannan suratul isra aya ta 101 ai makhdu'an malam yace ai abin da ake nufi an yaudare ka aw qad suhirta ko ko su malamai suka ce an yi maka sihiri aw sahiran ko ko a wasu malamai suka ce mashura ana nufin kai an kai mai sihiri ne maf'ulun bi ma'anal fa'il kenan yana matsayin maf'ulun ne amma an kawo shi bi ma'anal fa'il an gane ko su malamai suka ce mashhuran nan ana nufin sahir ne kana nufin mai sihiri ne kenan in mun dauki wannan kamar an kawo ismul maf'ul ana nufin fa'il kamar yadda an ka ce wa idza qara'ata alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura kenan Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kai ne karanta alqur'ani za mu sanya hijabi tsakaninka da kafirai sai ce masturan wasu malamai suka ce nan masturan shine hijaban domin hijabi shine ke sawa shamaki ba shi ake sawa shamaki ba sai suka ce to nan wato satiran ake nufi wasu malamai suka ce a'a masturan nan hijabi ne mai kariya kuma Allah ya kare shi shi kanshi hijabin Allah na ba shi kariya an gane ko to sai malamai suka ce to ba matsala dama dai hijabi dai a cikin ma'anar shi mai bada kariya kenan hijaban satiran ne wa masturan to dai akwai sabani ga malamai nan malam ya ce to wadansu malamai sun ce masturan nan ana nufin annabi Musa mai yin sihiri ne ba wanda an kasirce ba al ikhtilafil aqwal tare da sabani na maganganun malamai bal kana yu'minu bihi a'a annabi Musa wato bal an gane ko a'a kana yu'minu bihi yayi imani da cewa annabi Musa kamar ko mai sihiri ne ko ko an sihirce shi ba ma zato ne yake yi ba wa kaifa ya'lamu zalika ya fir'auna zai sanin wannan wa qattaba Allahu ala qalbihi Allah ya rufe zuciyarsa ya sanya rufi a zuciyarsa wa adallahu Allah ya batar da shi saboda bai son shari'a wa hala bainahu wa bainal huda Allah ya shiga tsakanin shi da shari'a war rashad da kuma kama wato hanya ta gari walihada dan saboda wannan ne qara'a aliyun karramallahu wajha Aliyu ya karanta laqad alimtu bi dhammi ta'i kina akwai qira'a laqad alimtu annabi Musa ce laqad alimtu ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi kinan ba fir'auna bane ya sani to nan abin da ke son in ce laqad alimta ita ce qira'a ta jamhur amma imamul kisa'i shi ne karanta laqad alimtu wanda shi daga cikin qurra al-ashra wanda qira'o'in su sun inganta kinan wagga qira'a ta laqad alimta fir'auna ka sani laqad alimtu haqiqa na sani to shi wajen annabi Musa babu matsala amma qira'a ta ce laqad alimta ita ma ta inganta bal ma dukkan qurra guda tara su haka suka karanta kinan dole sai an yi taujihin ta ita ma to malam yace wa li hadha qara'a aliyun karramallahu wajhahu laqad alimtu bi dhammi ta'i laqad alimtu na sani kenan shi annabi Musa me yasa ake cewa Aliyu karramallahu wajhahu wa wasu malamai suke cewa saboda shi da ya taso cikin sabai bai bauta ma gumki ba bai taba yin sujada gumki ba shi yasa ake cewa karramallahu wajha to amma wannan ba shi ke nuna dan bai taba yin bauta ga gumki ba yafi sauran wato sahabbai da wannan ne yan shi'a suke fakewa su ce to ai shi Aliyu bai taba yin sujuda ga sauran ba a'a sahabban nan da dama sun taba kasancewa suna akan bata daga bayan Allah shirya da su wannan shi al-islamu ya jubbu ma qablahu ba a zancen irin wannan shi yasa suke cewa sayyidina Abubakar da Umar da Usman ba su kai Aliyu ba saboda mi saboda wato abin nan ai Aliyu bai taba bauta magunki ba ai wannan ba shi bane mutum na iya shiga ko anan al'amuran duniya ya shiga riga ka shiga neman kuɗi ko ya riga ka neman ilimi ko wani abu kuma daga baya Allah ya falala shi ga wanda ya so dan haka cewa su Abubakar da Umar da Usman suna gaban shi akwai nasoshi daban-daban amma sai su fake da irin waɗannan abubuwa shi yasa na kawo wannan dan saboda wani bai sanin me yasa ake cewa Allah ya girmama fuskarsa yace to wa qala yake cewa wallahi ma alima aduwullah kenan shi aliyu an yi riwaya gare shi cewa shi makiyin Allah fir'auna bai sani ba walakin da Musa alaihi salam sai dai annabi Musa alaihi salam huwa alladhi alima shine ya san da cewa waɗannan ayoyin babu wanda ya saukar da su sai Allah wa ikhtara al-kisai imamul kisai ya zabi wa sa'lab da sa'lab qira'ata ali radiyallahu an qira'ata ali alhali ko nassi wanda ya inganta daga kisai shine cewa abin nan alimtu haka nan dai ne tabbat kenan imamul kisai ya karanta akan alimtu wa wa nasaraha kuma sun rinjayar da wannan ƙira'a akan sauran ƙira'o'i bi annahu lamma nasabahu an gane ko saboda shi da ya danganta shi ila annahu mashhur cewa annabi Musa da Fir'auna ya danganta shi cewa lamma nasabahu lokacin da Fir'auna ya danganta da annabi Musa ila annahu mashhur cewa an asirce shi a alamahu bi sihhati aqlihi sai ya bashi wai sanar da Fir'auna da ingancin hankalinsa bi qaulihi yace laqad alimtu kina mun dauki qira'a da tace laqad alimtu haqiqa na sani to kaga wannan shine abin da shi malam ya tafi cewa kinan ba fir'auna bane to amma ga kira'ar ta inganta ya zamu yi da ita sannan kuma yana daga cikin abin da kamata ɗaliban ilimi mu fahimta ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin sa yana rinjayar da qira'o'i akan wata qira'a to in an rinjayar da qira'a shaz mutawatira akan shaz wannan ba matsala bane in kuma ana iya hada su ba matsala bane amma qira'a mutawatira dole ita za a rinjayar in ba a yi hada ba akan qira'a wadda take shazza to amma mushkila take faruwa wani lokacin ibn jarir at-tabari sai shi rinjayar da qira'a mutawatira akan wata qira'a mutawatira to in ta huskar sanadi ce saboda shi sanadin qira'atkin nashi bai inganta a wurin shi ba sai a yi masa uzuri in kuma ta fuskar larabci ne sai ce a ta fuskar larabci an fi faɗa to wannan kuma ta fuskar yaren larabci ne ba ta fuskar ita qira'a ba domin ta inganta kiran wannan ba za a hankalta mishi ba wannan kuma cikin tafsirin ibnu jarir tabari yana da yawa kuma ba laifi tunda ba fagen sa bane ko ko a'a shi mutun ne tara ne bai cika goma ba kada wani ɗalibi ya rinka tafsirin tabari ya ga yarin jihar da wata qira'a ya ce to ana ce mishi shaykhul mufassirin me yasa ake ce mishi shaykhul mufassirin wannan ai ba laifi bane ina fata an fice da a lokacin da yayi wannan rubutun tana yiwa littattafan ilmul qira'at waɗanda suka yi da riwaya cikin su a hannunsa ba yayi aiki da bakin abin da ke a hannunsa shi yasa ko ba fi za ka yi sai a ce kana da masadir a hannunka da sauran abubuwa yana da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci wannan to almuhimmu da yake nan qira'o'in biyu sun inganta wannan qira'a ta aliyu laqad alimtu ba ta da matsala wato wadda kuma dama qira'a ce ta imamul kisa'i an gane ko sanadinta ya inganta an gane ko to shikenan amma yanzu qira'a ta jamhur laqad alimta sauran qurra'u guda tara ya zamu yi da su qulna zamu ce ma'anahu laqad alimta haqiqa fir'auna ka sani law nazarta nazran sahihan ila al-hujja da kai kai dubi dubi ingantacce ila al-hujja zuwa ga hujja wal burhan da dalili walakin naka sai dai kai mu'anidun mai taurin kai ne mukabirun mai kin karɓar gaskiya mai girman kai taksha wato mukabir shine mai tunkuɗe gaskiya ya san gaskiya ce taksha fawata da'wal ilahiyya kana tsoron cewa ka kira da kai cewa kai abin bauta ne wannan ya kubce maka a daina bauta maka law saddaqta ni da ka gaskata ni fa kana fir'aun fir'aun ya kasance min man adallahu Allah wanda Allah ya batar da shi ala ilmin akan ilmin sa ma'ana ala ilmin akan ilmin Allah Allah ya san cewa fir'aun bai cancanci shirya ba Allah ya batar da shi ko kuma mu fassara ala ilmin fir'auna Allah ya batar da shi bayan ya san cewa shi makaryaci ne yana da ya san cewa shi ba Allah bane malam yace walidha dan haka ne an gane ko balaga ibnu abbas ya zo ma ibnu abbas qira'atu balaga ibn abbas qira'atu ali radiyallahu anhum lokacin da qira'a aliyu ta zo ma ibn abbas duk wannan qira'o'in ana danganta su zuwa ga sahabbai ba don wai qira'o'in su bane a'a asalin su qira'a ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da ita to wani sai ya dauki wannan fuska na karanta da ita wani ya dauki wannan na karanta da ita shi yasa ake danganta ta zuwa gare su don ka a zo a kawo muku shubha kuma ko da malaman da aka danganta qira'a zuwa gare su saboda suna yawan karantawa ne da ita yasa ba danganta qira'o'in zuwa ga sahabbai ba yace to walidha balaga ibnu abbas ibn Abbas qira'atu Ali radiyallahu anhum lokacin da qira'at ibn Abbas qira'atu Ali ta zuma ibn Abbas an gane ko wa yaminahu da rantsuwar da Ali yayi akan wannan qira'akin ta laqad alimtu wanda yace wallahi lalle tabbas fir'auna ya sani inda anka kawo riwaya ta Ali wallahi ma alima aduwullah an gane ko walakin da Musa alaihi salam huwa alladhi alima da mun ka karanta wannan to wannan magana wa yaminahu da rantsuwar da Ali yayi fahtajja bi qawlihi ta'ala sai ibnu abbas ya kafa hujja shi ko da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa jahadu biha sai sun kai musun ayoyin Allah wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa kuma zuka wato an rayukansu istaiqanatha sun yi tabbat sun yakinin cewa ayoyin daga wajen Allah suke zulman dan zalunci wa uruwan dan saboda wato ketar iyaka da girman kai to kinan kaga wannan ya nuna cewa eh kinan ibnu abbas ya tafi akan qira'a ta jamhur to duka babu matsala laqad alimta ka sani kenan fir'auna ya sani yana boyewa ne an gane ko laqad alimtu kuma shi ma annabi Musa ya sani kenan ka sani na sani babu matsala a tsakanin waɗannan kira'o'in ina fata an fahimci ni sai dai duk kira da kake karanta da ita ka karanta irin yadda aka rawaito ta wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 604 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Musa alaihi salam ya aka annabi Musa yace wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masbura ina zatonka kai fir'auna masburan halakakke ne daga subura ne halaka aya ta 102 a cikin suratul Isra wa Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam kana aliman bidhalika yana da sani akan haka la shakka inda hu fihi babu shakka qulna yace zamu ci qala aktharul mufassirina da yawan masu tafsiri suka ce azzannu huna bi ma'anar ilm shi zato nan da an ka faɗa ana nufin ilimi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda fadar ya zo cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim inda Allah yace salla wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in tana da girma sai ga masu khushu'i sai Allah yace alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah ma'ana sun yi yaqini kenan sun san za su haɗu da Allah domin mi domin wanda yake yayyaki zai haɗu da Allah shine ke tsaya ya sallah har ya kyautata ta malam yace wa inna ma ata bi lafzi dhanni abin da yasa shi annabi Musa zo da kalima ta zanna ko ko an ka kawo ta cikin alqur'ani li yu'arida dhanna fir'auna bi dhannihi domin ya tunkuɗe zaton fir'auna da zaton shi kenan wani lokacin ana zuwa da wata kalima dan saboda ta yi kusa da wata kalima ba dan saboda iri ɗaya ce ma'anar su ba misali inda Allah subhanahu wataala ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sakamakon mummuna mummuna tamkarta to amma ai idan kan mai da sakamakon martanin abin da aka yi maka ka kwaci haƙin ka ai ba mummuna ka aikata ba fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya muku ta'addanci ketar muku iyaka ku ketar mushi iyaka ai in kun ka mai da martani kuka nemi haƙin ku ai ba ta'addanci kuka yi ba to irin wannan ana kiran shi almushakala a cikin ilimin balaga to nan da ya kawo shi fir'auna da ya ce mai inni la adhunnuka ya musa masbura shi ma sai ya kawo mai wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masbura kama fi qawlihi ta'ala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa inna ma ata bi lafzi dhanni li yu'arida dhanna fir'auna bi dhannihi ka annahu qala kamar dai annabi musa ya ce in zananta ni mashuran in kana zaton ni an sihirce ni ko mai sihiri ne fa ana adhunnuka masburan ni ko ina zaton ka halakakke wal masburu al masburu abinda ake cewa al masbur al haliku halakakke wal masrufu anil khairat wanda anka juyar da shi daga aikin alkhairi da abubuwan alkhairi Allah kai mu tsari awil mal'un ko ko mutumin da anka la'ance shi anka nisantar da shi daga rahmar Allah wal khasir ko mutumin da ya hasara shine wato ya hasara rayuwarsa ta duniya da lahira in kuma ƴaƴansa suka bisa su ma sun yi hasara duniya da lahira Allah ya ce makafirai khasirat dunya wal akhirah zalika huwa al khusranul mubin kuma yake cewa Allah subhanahu wataala qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama kuma ba mai tsira daga wannan hasara Allah ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to mas'alan mu ta gaba sai kenan kalima ta zanna tana zakkuwa da ma'ana ta yaqini tana zakkuwa da ma'ana ta zato mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 100 da 605 malam yace fa in kida idan aka ce kaifa karrara ta'ala al-ikhbara bil khurur ya akai Allah ya karrara ya maimaita kenan ta'ala Allah madaukakin sarki al-ikhbar ya maimaita ba da labari bil khurur da faduwa in an ce kharra kamar ya fadi ko ya zubi kulna zamu ce karrarahu Allah ya sake maimaita shi li yadulla ala takrar al-fi'l minhum dan ya nuna abinda suke yawan aikatawa domin Allah subhanahu wataala da ya faɗa ahlul kitab innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada kaga nan ya kawo yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna to kaga yakhruna lil azqani wancan sai an kace wato innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada to kaga in ka samu wajen harda sai ka gane cewa sinun ta gabaci ya'un kenan na farko da sinun ne yakhruna lil azqani sujada na biyu wa yakhruna lil azqani sai kuma yabkuna dama kuma cikin tsarin haruffan larabci sinun ta gabatar ya'un in ka rike wannan in ka zo wajen harda ba za su batar da kai ba to amma menene hikima a wajen balaga tun da nan zance hadda aka yi menene yasa aka yi ta maimaita yakhruna hasu biyu to malam yace an waɗansu suka ce karrarahu kenan li yadulla ala takrar al fi'l minhum dan ya nuna suna aikata shi kenan ba wuri guda suke aikata shi ba kuma ba lokaci guda ba kenan sun yi ta maimaita shi shi yasa in kuma abu yan maimaitu sai a ce wane ya faɗa ya kuma ya faɗa ya kuma ya faɗa ya kuma ya faɗa yayi lokaci daban-daban asani waɗansu suka ce annahu karrarahu Allah ya maimaita wannan yakhruna yakhruna li ikhtilafil halaini saboda halin sun bambanta wa huma khururuhum fi hali kaunihim sajidin na farko haɗuwarsu ne su faɗi suna masu sujada wa fi hali kaunihim bakin da lokacin da kuma suke kuka kenan can an hankalta mu sun faɗi sun kai sujada kai tsaye nan kuma an hankalta mu sun faɗi alhalin kuma suna cikin kuka sai da kuka ya kama su sannan sai suka faɗi suka yi sujada kenan sai an ka hankalta mu akwai bambanci tsakankanin su shi yasa shine malaman usulul fiqh suka kira jihatul infikak in kaga abubuwa kamar an ga kamar ɗaya ne to ko da ya zamanto in ɗai ne an karfafa wani da wani ta'kidi kenan ko zamanto a'a akwai inda sun ka bambanta to ko an faɗa ko ko a'a hankali zai kaddara ga inda sun ka bambanta yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan shi ake kira jihatul infikak eh ta inda sun ka bambanta kenan a Hausance as-salisu amsa ta uku annahu arada bil khurur al-awwal abu na farko da yake nuna al-khurur ba khuruj bane al-khurur faduwa al-awwal na farko an gane ko al-khurura fi halati sama'il qur'an lokacin da suka faɗi suna sauraron alqur'ani wa qira'atihi kuma suka ji ana karanta alqur'ani wa bil khururi thani nabi kuma al-khurura fi sa'iril halati sauran haloli wa baqiha waɗanda suka yi saura kenan da sauransu kenan misali na farko in sun ji ana karatun alqur'ani saboda qur'ani yana kama zuciya sannan kuma hadda wanda bai ji larabci sai ga ya saurari alqur'ani ya musulunta to kenan nan sai ya faɗi wani hali daga cikin halayensu shine an fitar da lokacin da suke saurara alqur'ani saboda alqur'ani da suka saurara suka wato abin gashi yasa ce innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim lokacin da ake karanta musu yakhruna lil azqani sujada kaga wannan halin ana karanta alqur'ani ne amma na biyun da yake wai khiruna lil azqani yabkun wannan ya nuna waɗansu halayen waɗanda ba na karatun alqur'ani ba to ai kuma shi ma ai halin kwaduwa ai sujada ai cikin qur'ani na alqur'ani ma yana ciki to amma saboda bambanta sultanin qur'ani da karfin qur'ani na kama zuciya shi yasa sai aka bambanta shi daga waɗan da waɗancan tunda shi ma dukkan shi ne cikin halin faduwa ne ana sujada wannan shine abin da malamai suka yi bayani na bambantawa tsakankanin su sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 606 malam yace fa in qila idan an kace alhamdu innama yakunu ala ni'matin an amahullahu ta'ala ala al-abdi kalima ta alhamdu waɗansu malamai sun tafi cewa ana amfani da ita ne akan ni'imar da Allah ya mabawa an gane ko kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda zo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-hazan yan aljanna za su ce godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya da jinjirawa sun tabbata ga Allah alladhi azhaba anna al-hazan wanda ya tafiyar da bakin ciki gare mu kenan kaga wannan ni'ima ta tafiyar da bakin ciki an gane ko ita ce ta sa su kai wannan godiyar suratu fatir aya ta 34 alhamdulillahi alladhi hadana li hadha za su ce yan aljanna godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirya da mu da wannan suratul a'raf aya ta 40 wato da uku ina fata an fahimta kenan nan don saboda sun gode ma Allah akan shiryar da ya musu ya shiryar da su a nan duniya ya ba su taufiki sannan kuma ya shiryar da su a hanyar aljanna kuma ya shigar da su a cikin aljanna sannan kuma alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya halicci wato sammai da kasai da Allah bai halicci sammai da kasai ba ai da mutane ba za su zo ba balantana su gode ma Allah li'anna fiha min al-manafi'i malam yace cikin waɗannan abubuwan da an ka faɗa akwai fa'idodi ko kuma ya ce daga samawati da ard ko ko daga abubuwan da ya faɗa duka yana iya yiwuwa ko mu ce cikin waɗannan ayoyin da an ka ambata ko mu ce cikin halittar sammai da kasai ko ko wannan ni'imomin da an ka ambata na tafiyar da bakin ciki da kuma shiryar da Allah ya musu da kuma halittar sammai da kasai to li anna fiha min al manafi'i akwai abubuwa na amfani lana gare mu ma la yu'addu abinda ba a iya lissafawa wala yuhsa abinda ba za a iya kididdige shi ba fa ayyu ni'matin hasalat lana min kaunillahi ta'ala to anan da yace alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan a cikin wannan sura a ƙarshen wannan sura fa ayyu ni'matin wace ni'ima ce akwai hasalat lana wadda ta tabbata gare mu min kaunillahi ta'ala na kasancewa Allah lam yattakhid waladan bai rikida ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma bai da abokin tarayya a cikin mulki wala nasirin kuma bai da mai taimakon shi hatta qala har Allah ce wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai rikida ba suratul isra'i aya ta 111 al-aya wace ni'ima akwai nan nan in an ce Allah bai rikida ba wace ni'ima an kai muna walam yakul lahu sharikun fil mulk Allah bai da abokin tarayya a cikin mulki walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull bai da aboki na kaskanci wanda zai isa war ya zo daidai da Allah ya kaskanta Allah ko ko ya fi Allah ko ko ya rinjayi Allah kuma sai mun yi hattara nan walam yakul lahu sharikun fil mulki anan cikin suratul isra walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull a cikin suratul furqan akwai walam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira masu har da alqur'ani to malam ya ce ƙulna za mu ce an ni'imatu ni'ima an gane ko ni'ima da an ka ce kuma wala nasir domin da an ka ce walam yakul lahu waliyyun min dhulli bai da majibincin lamari a lokacin da ya kaskanta balle har ya taimaka mishi shi yasa fassara shi wala nasir ƙulna za mu ce an ni'imatu fi zalika ni'imar da akwai cikin wannan annal malika cewa mai mulki idza kana lahu waladun in yana da da wa zaujun an gane ko da kuma mata fa inna ma yan'amu ala abidihi zai yi ni'ima ne akan bayin shi bima yafdulu an waladihi ga abin da ya dadu na bukata akan bukatar ɗansa wa zauji da matarsa kenan sai ya ba matarsa ya ba ɗansa sannan ya ba wani wa idza lam yakul lahu waladun in Allah bai da ɗa wa zaujin kuma bai da mata kana jami'u in'amihi dukkan ni'imar da yayi wa ihsanihi da kyautatawa da yayi masrufan ila abidihi za a kai su ne zuwa ga bayansa kina wannan koda an kaddarta shi zuwa ga dan adam fa kana sai ya kasance nafyu ittikhadhil waladi korewa Allah yana da da muqtadiyan yana hukumta yana tabbatar da yana wajabtar da mazidal in'ami alaihim ƙarin ni'ima akan su don bai da da bai da mata bai da mai bukata sai ya baku wa amma nafiyu shariki da Allah ya kore makan shi shariki wato abokin tarayya fali annahu yakunu aqdaru alal in'ami ala abidihi domin wannan zai nuna cewa Allah ya nuna mafi wato ya fi fitowa karara da kudura Allah an gane ko nafiyu shariki in Allah ya kore makan shi abokin tarayya fali annahu to wannan yakunu wannan aqdaru shi zai nuna cewa zai nuna mafi kudura Allah an gane ko alal in'ami ala abidihi akan kamar Allah ya nemi wato kamar Allah yana da karfin da zai taimaka ma bayan shi li adamil muzahim domin kamar da in yana da Allah yana da abokin tarayya kina wannan abokin tarayya zai iya zamantowa yana kokarin ya rinjaye Allah to amma ya Allah shi kadai ne kaga wannan yafi bayyana kudura Allah cewa ya taimaka ma bayan shi ba tare ko yayin bayan sa ima ba tare da muzahim ba in an ce azzahma shine wato turmutsitsi kan kuma a ce wato wanda yake muzahim wanda yake son ya shiga da shi wuri daya shine daga azzahma ne shine matsaci ko kuma wato turmutsitsi kamar da ake cewa to kenan in bai da wanda zai yi tarayya da shi akwai kuma tazahumul huquq da tazahumul masail da abin ga duka ilimi ne cikin ilimin wato usulul fiqh da alqawaidul fiqhiyya ana karatun shi mas'aloli su bijiro da sun ci karo da juna irin wannan karatun da ake yi wani lokaci sai a ce tazahumul huquq an gane ko haƙoƙi da haƙoƙi to wanne ne za a gabatar suwa ga haƙƙin Allah ga haƙƙin iyaye to kaga dole za a gabatar da na Allah sai a ce tazahumul huquq malam yace to wannan shi yasa in bai da abokin tarayya shi zai fi nuna karfinsa wajen taimaka ma bayinsa da yi musu ni'ima wa amma nafiyun nasir da ya kore an-nasir wanda zai taimaka mishi da ya ce walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli bai da majibincin lamari na kaskanci kina wanda in ya kasa wani abu ya taimaka mai fa li annahu yadullu ala al-quwwati wannan yana nuna Allah yana da cikakken karfi wal istighna'i da cikakken wadata wa kilahuma dukan wannan yaqtadi al-qudra ala ziyarati al-in'am suna nuna cewa Allah yana da karfi an gane ko akan ƙara daɗa ni'ima akan bayinsa shi yasa ya kawo wannan wallahu a'lam Allah shine mafi sani wa ahkam Allah kuma shine mafi hikma da kyautata al'amura to ƴan uwa musulmi wannan shine wato abinda malam ya kawo to wannan amma abinda yasa malam ya kawo shi kamar nan ya kwatanta a ɗan adam in an ɗauka irin wannan yake bayyana amma ga Allah ai wannan baya nuna cewa taimakon Allah zai ragu don Allah bai da mamata bai da ɗa kuma ba ba wani abu wanda zai iya sawar Allah subhanahu ta'ala ya kasance misali ga wani abu wanda zai iya ma Allah nauyi ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimci ni to don haka dai waɗannan suna nuna kamala ce ta Allah Allah bai da wannan bai da wannan bai da wannan to cikin kamalarsa wannan kuma ya kamata a gode ma Allah subhanahu ta'ala to amma a ƙarshe abin da ya kamata mu ƙara saboda lokacin mu ya fara karatuwa shine cewa kalima ta alhamdu malamai sun tafi cewa ana yin ta ne ko an yi ma mutum ni'ima ko ba a yi mutum ni'ima ba kalima ta ashukuru shine cewa malamai suka tafi cewa ita ce sai an an yi maka ni'ima shi yasa malamai cikin ma addu'a zaka ji ana cewa lakal hamdu an gane ko ala ma qadaita wa laka shukru ala ma atait godiya ta tabbata gare ka ala ma qadaita akan abin da ka hukunta kenan ko abin da mutum yake so ko abin da baya so sai ya ce alhamdulillah shi yasa ake cewa alhamdulillah ala kulli hal ko kana cikin halin tsanani ko kana cikin halin sauki walaka shukru ala ma a'tait godiya ta tabbata gare ka akan abin da ka bayar na ni'ima sai sun kace to kenan alhamdu shine alhamdulillahi ala kulli hal kamar yadda cikin hadisi na Suhaib an gane ko Ar-Rumi wanda kuma ana ce mishi Rumi ba dan saboda balarabi bane inji malamai saboda an haife shi ne a kasar Rumawa hadisi da sahih Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'amarin mumini ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair kenan shi al'amarin mumini a cikin kowane al'amari khairi na kaga da yazo yace in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan la in abu mai kyau same shi sai ya gode sai zan alkhairi gare shi wa in asabatuhu darra sai ce sabara fa kana khairan la sai shi hakuri in abin da baya so ne to kaga sai ce babu walaysa hadha li ahadin illa lil mu'min babu wanda ke samu wannan sai mu'mini almuhimmi dai abin da ke son in ci da kalima kalima ta alhamdu ko cikin hali ko cikin tsanani ana amfani da kenan ba dole bane kamar da shi malam yace godiyar da za a yi ma Allah sai in akwai wata ni'ima da yayi kenan sai zamanto a'a abinda malamai suka fita akan shi da yace alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira Allah ya cancanci a yabe shi saboda waɗannan abubuwan ko da an yabe shi ko ba yabe shi ba shi ya cancanci wannan amma ashkuru saboda wata ni'ima da yayi shi kuma as-sana'u waɗansu malamai suka ce shine ka yabi mutum da alkhairi waɗansu kuma malamai suka ce a'a shi as-sana'u ko ambaton mutum ko da alkhairi ko da sharri shi yasa aka biyo da wata gawa ko jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam asnau alaiha khairan fa qara wajabat sun yabe ta da alkhairi sun ambace ta da alkhairi sai ya ce ta wajaba saboda mutane su ne shaidon Allah abinda an ka san kana aikatawa da shi ne za a shaide ka kuma wannan galibin abinda za a dauka da mafi yawancin mutane ba don bayyuwa kowa a ce an yabe shi don hadda annaba ba kowa ya yabe su ba aka biyo kuma ta da jana'iza wa asnau alaiha sharran fa qala wajabat an ka yabe ta da sharri ma'ana an ka ayyubanta yace ta wajaba kinan yan wuta ce saboda an mutane sun san abin da mutum yake aikatawa galibi kuma ana nufin mutane wanda sun ka cancanta su faɗi magana ba wai kawai ba wanda ya ga dama ya faɗa don mutane da mutum yana da maki baya ganin alkhairin sa to wannan shine abin da wadansu malamai sun ka dauka kinan suka ce as-sana'u sai cikin alkhairi wadansu suka ce a'a shi as-sana'u kawai ambato ne ko ambace ka da alkhairi ko da sharri wasu suka ce a'a nan da an ka ce asnau asnau kawai saboda hadisin asnau an ambaci alkhairi ne sanan wancan an ce an kai muqabala kamar yadda an ce waje za'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha mushakala ne wadansu malamai suka ce a'a an asalin asna'u na alkhairi ne amma in an ce asna'u alaiha sharran saboda an yi muqabala ne ta zama to kamar min babil mushakala to amma dai da alhamdu ashkuru zancen da malamai suka fi dauka alhamdu yabo ne ko an samu abin da ake so ko ba a samu abin da ake so ba ashkuru in Allah ya maka wata ni'ima wannan shine abin da fi fitowa fili sabanin abin da ballan yace kalima ta alhamdu sai aka wata ni'ima da Allah ya ma mutum to kenan da yace wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ko da bai mun wata ni'ima ba godiya ta tabbata gare shi lam yattakhidh waladan don ya cancanta a yabe shi tunda bai rike da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulk bai da abokin tarayya wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull bai da mai taimakon sa domin bai kaskanta ba bai kasa ba balle har wani ya taimake shi jibinci lamarinsa wannan shi ne abinda malamai suka wato tabbatas sai al'amari na karshe da ya kamata mu kara a karkashin wannan mas'ala inda Allah subhanahu wataala yake cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila yan qur'ani suna fakewa da wannan aya su ce duk sallolin da mutum zai yi tunda wannan karshen wannan aya ce da gare ta sai wannan aya ta karshe su ce ai wala tajhar bi salatika kada wato ka bayyana sallarka suke cewa eh wato kamar abinda ake son a ce wai shine kada ka bayyana sallarka kada ka bayyana karatu kada kuma ka asirta shi to wannan yana buƙatar malamai su tashi ko mu tashi ɗalibai da bayani da wannan nan wala ta jahar bi salatika addu'a as-salatu wani lokacin da zakwa bi ma'ana addu'a an gane ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a wasu malamai suka ce tuna addu'a ka ce ake cewa kada ka boye ta kada bayyana ta ko ko bi salati ka wasu malamai suka ce a'a sallar dare ake nufi domin mutane sun yi bacci kenan sai kai karatu matsakaici dan kada ka tayar da mutane daga bacci inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato qumil layla illa qalila inna nashi'atal layli hi ashaddu wata'an wa aqwamu qila sannan kuma wadansu daga cikin malamai suka ce a wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha sashin sallolinka kada ka bayyana su kada boye su ma'ana sallar azhar da la'asar sai kai mi sai ka boye an gane ko sannan kuma wala wato wala tukhafit biha kada kai kasa kasa kinan ka dan bayyana a sallata wato raka'a biyu na magriba banda ta karshe sai ka boye kenan raka'a biyu na asuba sai ka ka bayyana su raka'a biyu na isha'i biyu na karshe kuma ka asirta su kenan kare zanto sallar ka dukkan ta bayyana wace dukkan ta asirta wace akwai maganganu daban-daban an ce sallolin farilla an ce nafila an ce addu'a ga sunan dai amma sai ya zo ya labe sai ya dauki guda ina fata an fahimci ni kaga shi qur'ani ma wala ta jahar bi salati kai ci bai ma ce karatu ba an gane ko nan qur'ani ba bai zancen karatu ba in ma za mu dauki gundari wala kakka bayyana sallarka kakka boye ta kinan kai raka'a biyu mutane suna gani ka je kai raka'a biyu a boye shi na ma abin da ma alqur'ani ya faɗa bai ce ba kada ka bayyana karatun sallarka nan ba a ma zancen karatu ba to amma saboda suna son tawili sai sun je sun yi tawilin ayoyi yana da kyau yan uwa su yi hattara da wannan mai so ya koma cikin littafan tafsiri ya gani daga maganganu daban-daban da malamai kamar tafsiri na ibnu kathir misali karkashin wannan aya da at-tafsirul kabir na imam fakhruddin razi a karkashin wannan aya da sauran tafsirai da mutum ya ga maganganu na malamai da abin da suka faɗa dan ba wai dole na ba sai an zabi maganar abin da wani mutum ya faɗa dan yana iddia'in cewa shi ya san alkur'ani ko ko ba a ɗaukar ra'ayin malami ɗaya a duba a gani ra'ayuka daban-daban kuma a ga wanne ne dalili yake karfafa shi sai a yi aiki da shi wannan na dan bada misalai ne da waɗansu wato littattafai yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh